والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تقوس قوة جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 muna kuma biyu ga watan daya shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumel ubangiji Allah ya kara mashi lafiya a kuma zaman mu na ci gaba da karatun littafin al-arba'un an-nawawiyya yau za mu tashi akan hadisi na uku wanda shine darasi na biyar a cikin littafi din kai tsaye malam yace alhadithu salis hadisi na uku an abi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-khattabi radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم ونشين لفظ حديث إن شاء الله تعالى أجل رجال تافين حديثنا فرقوا حديث عمر بن الخطاب wanda ya magana akan niyya muka ce ya shafi duk ayyukan ibada da za a yi ana da buƙatar niyya da tsarkake ta domin Allah maɗaukakin sarki hadisi ne biyu bayanin addini daga ciki tambayar da mala'ika jibril yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa akhbirni anil islami ko akhbirni anil islam ya bashi labari wannan muka ce to kamar yana so ya ƙara haske ne kuma akan menene musulunci shi yasa sai ya rawaito hadisin Abdullahi dan Umar shi kuma Abdullahi dan Umar ɗane ga Umar dan Khattabi ana masa alkunya da Abu Abdurrahman malamai suka ce duk sunan da aka fara shi da Abu ko Ummu ko Ahu ko Ibnu to duka wani alkunya ce baban wane ko babar wance ko baban wance ko dan uwan wane ko dan wane wani abin shi ake kira alkunya abinda abin imamun nawawi a cikin arba'unan nawawi shine duk sahabin da ya fi shahara da suna to zai kawo maka alkunya shi zai hada maka riba biyu a cikin littafi so abdullahi ibn umar abin da ya fi shahara da shi a duniyar musulunci da duniyar hadisi shi da sunansa da sunan mahaifin shi abdullahi ibn umar har ana ɗaya daga cikin da ake musu laƙabi da al'abadilatul arba abdullahi guda hudu so shi yasa ya kawo maka alkunya shi haka Umar dan Khattab radiyallahu anhu abinda yafi shahara da shi da Umar yafi shahara har a wajen shedanu da Umar suka san shi amma sai ka masa alkunya shi ta Abu Hafsin to nan ma sai ga man alkunyar Abdullah ibn Umar ita ce Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Allah da Umar yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar malamai suka ce ai ala khamsi da a'ima an gina musulunci ne akan waɗansu ginshiƙai ko turaku guda biyar hadisin da muka wuce na umar yana bayanin menene musulunci gaba ɗayan shi shi yasa muka ce a wata riwayar an ce alwala ta shiga ciki wankan janaba ta shiga ciki a cikin hadisan da muka kawo yana nuna dukkanin ayyuka masu suna shiga cikin aikin musulunci shi kuma wani abin da yake gaya maka to shi kwacokan musuluncin akan me ya gino shi musulunci kamar gida ne to duk gida baya tsayuwa sai akan turaku ko akan foundation yana da bukatar wasu jigo da za su rike shi to jigon da suka rike musulunci waɗannan guda biyar din ne ko da an sani nan an sani can in dai matsawar tana tsaye kyam to ginin yana tsaye dan ka zo kafin da structure ta gini duk abin da kake da bukata na filoli ya cika yadda ya kamata haka za ka gama ana gini a kasashen tura da larabawa idan za a yi hawa goma sai ka gama ganin su kelatan din guda goma gaba ɗaya sai kuma ba a yi fitishining inda ake so nan ya zama kofa nan ya zama windo to duk lokacin da kake so ka ruhe za ka ruhe ne ka sake canja fulo din madadin da kofa tana nan ta da window madadin nan ɗaki ne ya dawo falo za ka iya canja saboda structure tana tsaye to ita ma abin da yake rike musulunci structures din pillars din ya ce waɗannan abubuwan ne guda biyar buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan ginshiƙai guda biyar sai hadisin ya ce maka buniya an gina waye gina na Allah ne gina na malamin suka ce an kawo shi ba tare da an ambaci wanda ya gina din ba saboda kwakwalwar kowa ta san waye ya gina din wanda ita ce galin nisa aka sa bujar islam wata kalcin da kake karanta hadisin bujar islam a da hamsin ba ka taɓa ma ka zuwa cewa ba ambaci fa'il din ba ana ce maka an gina musulunci kawai ka san waye so ka'ida suka ce wani lokacin idan an san waye ya yi aiki to baya bukatar a gaya maka fa'ili din da haka ana ce maka buniyar islamu ka san allah madaukakin sarki da ya gina kamar yadda ya zo a cikin ayar qur'ani wa khuliqal insanu da'ifa an halitta dan adam ko mutum a matsayin sa na mai rauni duk duniya ta san waye ne halitta allah madaukakin sarki ne ba ta ba wa khalaqa allahu al-insana da'ifa da aka ce wa khuliqal insanu da'ifa na'am so buniya Allah madaukakin sarki ne ya gina ala khamsin malamai suka ce ginshikai guda biyar sai yace shahadati na karbi nuska ta malam in gani mai wata irin wasali ya mata ya kawo ta ne shahadati wasu kuma nusa din za a ga shahadatu buniyal islamu ala khamsin shahadatu alla ilaha illallah sai zama to duka atafi din wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa sawmu ramadan wanda ya fara kuma da kasara shahadati alla ilaha illallah sai zama to wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan malamai suka ce menene ya aiki a gurin shine da aka ce buniyal islamu ala khamsin an gina akan abubuwa guda biyar mubtada ne da khabar din shi sai aka ce shahadatu wanda suka yi mashi bamma sai suka ce khabarun li mubtada ghairu mazkur shi kabar ne na wani mubtada da ba ambace shi ba menene guda biyar din kamar tambaya akai menene biyar din sai aka ce hiya sune sai zama to mubtada ce an share ta shahadatu sai zama to khabar na mubtada din wanda kuma suka ce buniyal islamu ala khamsin shahadati shi kuma sai zama to badal ne na khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar hamsin wani irin wasali gare shi kasara ce ko kamar tsoro ake ji ma ko buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kasara ce akan hamsin din so sai ya zamanto shahadati canji ne na wannan hamsin din ka iya cewa buniyar islamu على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هنا أيكم بدل معنى أتشري ونن ونن يداو قرن ونن شيني أبن دون لوكة سكي كرا أما طيب بدل نعم so bambancin wasali don haka duk wanda wasalin da yake gabanka ka san inda zaka ajje shi idan ka samu shahada khabar ne na mubtadan da ba a ambace shi ba in ka samu shahadati da kasara shi kuma badal ne na ala 50 so bunal islamu ala 50 shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shedawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan shi ne manzon shi ne waɗannan abubuwan su ne ake kiransu a shahadataini shaidawa guda biyu shaidawa Allah shi ne Ubangiji abun bauta shaidawa cewa annabi Muhammad shi ne wanda ya aiko ya yi bayanin yadda za a mai bauta waɗannan su ne ake kiransu a shahadataini so shahadataini ana kiransu al'imanu billahi kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa a cikin hadisin shi madadin cewa buniyar Islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah sai ka hadisi mu'allaq yace ai abin da ake nufi wa qad ja'a fi riwayatin zakara al-Bukhari ta'liqan buniyar Islamu ala khamsin al-imanu billahi wa rasuli dan haka shahada tana iya daukan sunan imani a riwayar Muslim kuma buniyar Islamu ala khamsin ala an tuwahhidullaha azza wa jalla dan haka shahada guda biyu tana matsayin imani shahada guda biyu tana matsayin me tana matsayin tauhidi shahada guda biyu tana matsayin bara'a da abin da ake bautawa ba Allah madaukakin sarki ba ila aka samu wata riwaya din ala anta abudullaha wa takfura bima dunahu me musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah a riwa sai yace shine kai imani da Allah ka kafirce ma duk abin da ake bauta ma ba Allah madaukakin sarki ba da haka ana kiran wannan shahada ana kiranta imani ana kiranta tauhidi kuma kalimatu bara'a ce ana meka biyayya da da'a zuwa ga Allah kuma a kafirce ma duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba so shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah me muke kira shaidawa me zan yi ya zamanto na yadda Allah shine abin bauta din ko me zan yi a ce shahada ta ga Allah madaukakin sarki ta tabbata me abin da ake da bukata a gurina ina tambaya na'am ban ji ba al alqawlu alqawlu kamar ya alfi'il wani ce alfi'il ko alfi'il kamar ya to me zan yi shahada ta tabbata ba bukatar mu ji tsoro na'am mu kore duk wani abin bauta ba Allah ba ahun da kuma torewa da kuma tabbatar da cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya eh har yanzu bai cika ba na'am na'am wannan dai sharuɗan ta kake magana kuma so malamai suka ce abinda ake da bukata a wajen shahadati Allah ilaha illallah fassara ta da tafi dacewa shine ai la ma'buda bi haqqin ko la ma'buda al haqqu illallah babu abun da ya cancanta a bauta masa da gaskiya bisa cancanta ko babu abun bauta na gaskiya face Allah madaukakin sarki in ka yadda akan matsayin la khaliqa wala razika kama ka rage ko ba mai halitta sai Allah ba mai azurtawa sai Allah wannan babu matsala a kanta duk duniya kowa yadda ba mai halitta sai Allah ba wanda zai baka arziki sai Allah duk zagaye zagayen da mutum zai da kare zaka ga ya dawo dai Allah shine mai azurtawa so ba rikici bane ba abinda Allah ya turo annabawa a saboda wannan kalmar ne me ya sabanin da yake annabawa da mutanensu har aka yi yaƙi aka yi kashe-kashe aka ɓata zumunta wannan suna nan ɓangaren wannan suna nan ɓangaren Allah ya halicci duniya da lahira ya halicci wuta da aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir a dalilin wannan kalmar ne to me ya raba masu wannan kalmar da wannan kalmar shine yadda cewa wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya a matsayin Allah madaukakin sarki da mu da kiristoci duka mun yi imani akan Allah shine mai halitta Allah shine mai azurtawa dan annabi Isa na so bayana dan haka annabi Allah ne mai azurtawa amma menene bambancin mu mu mun gamsu wanda ya cancanta kadai a bauta mashi Allah ne su kuma suna ganin sai an hada da Isa da Maryam din yana ga shine babban bambancin mu ko abin da ya raba mu da Yahudawa sun yarda da Allah duk shine mai waɗannan abubuwa din amma suna ganin kamar Uzairu da waɗansu ababen bauta ne tare da Allah madaukakin sarki in ka samu mushrikai sun yadda Allah ne mai halittawa mai rayawa amma akwai wasu nau'ikan ibada sun dauka sun bai mu bayin Allah madaukakin sarki akwai wanda suke ganin bai kamata a yi tawakkali ko tokam a barwa Allah madaukakin sarki ba wani sai ya hada da guru wani sai ya hada da laya wani sai ya hada da tsafi da sihiri akwai tangarda a ciki wani yana ganin idan ya tashi addu'a ya ɗaga hannu ya roki Allah babu nan da za ta biya da haka sai dai ya roki shehu saboda hine ya fi kusa kusa da shi ko rayayye ko matacce wannan wani nau'ika na ibada ne wannan hine abin da annaba suka zo su yi faɗa da shi wasu suna ganin idan za a nemi agaji a nemi agajin wasu so kalmar shahadati Allah ilaha illallah kai yadda babu wanda ya cancanta a bauta mai da gaskiya sai Allah menene ibada duk abin da Allah ke so ya yadda da shi shine ibada ka yadda ba wanda ya isa a ɗauki wannan a baki sai Allah shine abin da ake da bukata a shahadati Allah ilaha illallah da haka idan kai wannan za ka yadda da boka da ɗan tsafi da ɗan sihiri da ɗan tsubbu da ɗan dabo duk ba sa amfanin komai a gurinka ka da duk in ka faɗa cikin tsanani wanda za ka roƙa Allah ne in kana buƙatar agaji Allah ne in ka tashi za ka nuna soyayya wanda za ka so Allah maɗaukakin sarki ne idan za ka yi kiyayya za ka yi ta ne don Allah maɗaukakin sarki da haka dukkanin nau'ikan ibada sai ka yadda Allah kaɗai ya kamata a bawa da girmamawa da kambamawa da ganin isa da cika ido da tsoro dukkan su wani ibada ne fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'min fala ta khshawhum wa khshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na kada ku zamanto kuna masu jin tsoro masu tsoron da za ku ji tsoron Allah inda kun kasance masu imani wannan an fitar tsoro na al'ada wanda yake Allah ya dora shi akan kowane dan adam kana zaune yanzu aka sako kura ba can hutai ihu tana zubar da lallare za ka tsorata aiko eh wannan tsoron babu matsala a cikin shi amma jin tsoron wani zai iya cutar da kai ko zai hana maka arziki ko zai hana maka lafiya ko zai hana maka aihu ko zai hana ka tashi lafiya ko zai kashi sindirar nan ka ɗauki wannan tsoron ka sa a ranka wannan tsoro ne da ba wanda ya isa a masa sai Allah madaukakin sarki so abin da ake na bukata da a wannan an gina musulunci akan shahada shine ka yadda duk wani abu da Allah ya ce ibada ce to ba wanda ya cancanta a mai sai Allah kuma ba wanda zaka wa sai Allah madaukakin sarki sai shahada ce annabi Muhammadar Rasulullah shaidawa ce annabi Muhammad manzon Allah ne malamai suka ce abubuwa guda hudu ake bukata a wajen gasgata da kuma shaidawa annabi Muhammad annabin Allah ne kuma na da yan islamiyya sun san shi ko abubuwan guda hudu ne ta'atuhu fi ma amar awa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya cikin duk abin da manzon Allah ya umarni in dai umarnin na manzon Allah ne to a masa biyayya wa ma atakumur rasulu faqudu in dai manzo ya zo to a garba fa'atuhu fi ma amara wajtinabu ma anhu naha wa zajar kauce ma abin da manzon Allah yayi hani ya tsoratar a kauce masa wannan shine rukuni na cewa an sheda shi annabin Allah madaukakin sarki ne shine karahin ayat da muka fara wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya hane ku kuma ku hana akan shi da haka manzon Allah yana cewa kar ai kawai kar a ƙara gani kai wannan shine kayar da cewa annabi ne in yace ai to ai daidai gwargwado wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to sai an samu waɗannan abubuwan guda biyu na farko sannan imaninka da gazgatawarka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fara zama ta'atuhu fi ma amar wajtinabu ma anhu naha wa zajar sannan akwai tasdiquhu fi ma akhbara gasgata shi cikin abin da ya bada labari gasgatawar wani abin da ya faru kafin zuwan shi ne ko abin da ya faru yana nan ko abin da ya faru ko zai faru a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan sai an samu gasgatawar da babu shakku a cikin ta sannan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbata yanzu an samu duniya an samu wayewa an samu ilimin muka waɗansu suna ganin akan doren ilimin muka na zamani har suna ganin waɗansu abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan su kamar a iya ja da su so irin wannan abun ko kimiyya ta tabbatar ko bata tabbatar ba in dai ya inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskata shi da bada labari rukuni ne na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya sa da manzon Allah ya zo duniya sai Allah ya ta jarraba arnan maka da abubuwan da ya hanci da hankalinsu abinda sun tabbatar manzon Allah baya da su tambaye shi labari kuma sai a ba su labarin abin ko zo musu da labarin abin da ba sa tsammani zai faru kamar yadda ya bada labari ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun kuma sai aka ce fi bid'i sinin a cikin in shekarun da basu kai goma ba an yi galaba akan rumawa amma rumawa za su sake cin nasara a lokacin yadda duniya take shine karfin soja da tattalin arziki babu inda ya kai kasar farisa ta wancan lokaci da kasar farisa suka yi nasara akan rumawa rumawa kiristoci ne masu addini sai aka saukar da alkurani aka ce an yi galaba akan rumawa sai Allah ce amma fa bayan galabar da aka yi akan su su ma za su sake cin galaba sai ce cikin yan shekaru so masu ilimi ne suka suka ɗauki abubuwa na zahiri suka analyzing factors din sai suka ga babu yadda za a yi cikin shekarun da ba su kai goma ba a ce wannan tattalin arzikin da karfin soja da waye ya kare har wanda su zo sun haka wanda suka kai ba zai yiwu ba wata da aka tara an yi musu da abubakar siddiq ya ce za a ci nasara cikin shekara bakwai manzo Allah ya ce a'a in ma kun sa gasa to ka je ka kara ka kara shekara biyu su je shekara tara kuma a cikin wani lokacin Allah madaukakin sarki ya bada labari kuma aka ci galabar a kansu wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance cikin dare Allah ya tashe shi aka dauke shi daga kan shimfidarsa aka yi tafiya da shi daga ɗakinsa zuwa baitul maqdis a wancan lokacin babu a kayan tafiya na zamani daga maka zuwa baitul maqdis duk karfin rakumi da koshinsa da juriyarsa ta tafiya sai wata guda aka dauke shi cikin dare aka kashi baitul maqdis yayi sallah da annabawa daga baitul maqdis aka dauke shi aka tsallaka da shi zuwa sama wacce tafiyar daga maka zuwa baitul maqdis ita ce ake kira isra'i daga baitul maqdis da je sama abin da ya taka ya hau ina ake kira mi'raj din ai mi'raj abin takalawa kenan so abin da aka ajiye masa yayi tafiya a kansa wannan lifta ce wannan guguwa ce iska ce in ma menene ya taka abin da ya taka din ina ake kira mi'raj duniya har yanzu bata san fassarar abin da manzon Allah ya taka ya je ga ubangijin shi ba yana daga cikin gaibiyar da dole a sallama mashi yaje suka tattauna da ubangijin shi a gurin da ba wanda ya taɓa zuwa tunda mala'ika jibril da ya taka birki ya ce masa wa minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne cikin mu akwai iya matsayin da yake sananne ne bai isa ya tsallaka shi ba ni daga nan ilin iyaka dama ta ta kare sai da sallama ka kuma zuwa ga ubangiji ka ni ba zan iya kara gaba ba suka tattauna da ubangiji da karɓar sallah da abin da ya faru tsakaninsa da annabi musa da abubuwan da ya gani wannan duk aka gama aka dawo da shi Baitul Maqdis aka sake daukan sa aka dawo da shi ɗakin sa ya karasa bacci a garin Makka da safiya ta ya fito sai yake tunani a zai tunkari duniya da wannan labari a yanzu kai din ma sai yanzu an ɗauke ka kun je kun yi mitin da George Bush George Bush ne yanzu da kowa ne Joe Biden ko a ce cikin wannan dara mun tahi da karatu ka je America kun yi mitin da Joe Biden da tsarin yadda za a yi kungiya kaza da kaza da wai gobe ka dawo sai mu za ka fara ba labari sai dai ka ce ta zoom ko to manzan Allah da ya fito da safe sai yake tunanin wa zai fawa labari yana haka abu jihar ya zo ya wuce shi da ya ga manzan Allah irin halin da ya gashi sai ya san akwai magana da ta masa na ce akwai sabon abin da ya faru ya ce akwai menene ya ce ga abin da ya faru a daren ya ce na gaya wa mutane tunda dama shi abin da yake da bukata a samu gabar da zai raba tsakanin manzon Allah da mutane da ya rasa to in dai wannan labarin ka yadda a gaya mutane ana shiri ba sai a gaya mutane sai gaya musu dukkan Allah fitar da shi kafa Allahul mu'minin al-qital shi yana fita sai ga to waye in aka cire wa manzon Allah an cire masa fafike shi sai ta fa wajen Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace kuma ka jira abin da muka tashi ga abin da abokin ka ya faɗa a daren jiya ya yi tafiya tun daga ɗakin shi har zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis wai ya je maka daga sama ya dawo baitul maqdis kuma ya sake da ɗakin sa ita wani hili labarin da ya zo ne ce shi ya gaya ma ya ce shi ya gaya mai ce wallahi na yadda to ka'ida rukuni na uku shine duk labarin da aka ce maka ya zo daga manzon Allah ko ka gane ko kar ka gane sai ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka yadda ya ce ai na yadda da shi a cikin ma abin da ya fi wannan abun mamaki ya ce muna zaune fa gani gahi zai ce mun mala'ika ya sabko ya ba shi labari kuma in yadda barantana da an samu tsawon lokaci daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan kaga shi a gurin abakar abin da ya mamaki shi ne muna zaune da kai ka ce mala'ika ya sabko ya gaya maka kuma in yadda ya ce to ai a ce an yi tafiya da kai ka je ya ce wani ya fi sauki a gurina to aka ce duk wanda yake da irin wannan imanin dangane da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ake kiran sa as-siddiq yasa Abubakar aka sunan sa na as-siddiq eh to duk wanda ya da'a ga Allah da manzon sa fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin to siddiqin sune waɗanda suka kai wannan martaba tsakaninsu da annabawa duk abin da suka bada labari ba sa shakku akan shi manzo Allah ya gaya mana a nan gaba ma akwai abubuwan da za su so a hadisi na gaba ma shi yasa Abdullah dan Mas'ud da zai bude sai ya ce manzon Allah ya ba mu labari wa huwa sadiqul masduq shi fa mai gaskiya ne kuma gaggata shi ake saboda abin da zai baka labari yanzu ya wuce ilimin na duniyar wannan zamani sai inna ahadakum yujma'u khalquhu ga da halitta take farawa yanzu ilimin zamani da ake da akwai akan ilimin halittar dan adam ya tabbatar da cewa wannan abin haka yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa all stages din da ranakun da abin da manzon Allah ya faɗa haka yake amma shekara 1400 ba wanda isa ilimin sa ya tabbatar masa haka abin yake sai yanzu manzon Allah yake bada labari da haka to ya faru zai faru a nan gaba zai faru ko sai a alkiyama rukunin kaya da shi annabi ne ka gaggata shi cikin abin da ya bada labari tasdiqu fi ma akhbara wa alla yu'bada Allah illa bima shara'a kuma kada kowa ya yi bauta sai da abin da Allah ya shar'anta to da namu riƙe wannan da an huta duk wani abu da zaka ga mutane suna rikici to san zuciya ne ya shiga kowace irin ibada ce duk yadda take da kyau a gurinmu duk yadda muke ganin ya dace akwai aya babu akwai hadisi babu manzon Allah ya karantar babu to inda an bari da an huta babu wata bid'a da za a zo ana ta yi wanda bai yi ba dan wuta ne wanda yayi masoyin manzon Allah duk da babu waɗannan abubuwa inda an rike waɗannan rukunin hudu da an zauna lafiya kalau in ya faɗa ka mai biyayya in ya hana ka hannu in ya baka labari ka gasgata kada kai kowane irin aiki sai da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi yana zaune yake cewa zaman da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai karantar da mu a duniya ba wanda yake gefen ya ce komai fakata ya ce komai ce har kayi hatta khira'a ya ce hatta khira'a har kaji sai da manzo Allah ya mana ga yadda zamu idan ɗayan ku zai shiga ban daki kada ya shiga da dama ya shiga da hagu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith idan ya shiga ban dakin kar ya kalli al-qibla kar ya juya mata baya ba karatun bane ba idan ka kare kada ɗayanku ya yi tsarki da hannunsa na dama ya yi tsarki da hannunsa na hagu in ya yi ya tsabtace shi in zai fito ya fito da kafar dama ya ce gofuranak duk ba karatun bayan gida ba ne in ya je dawa kar ya kalli inda yake gurin zaman mutane ne ko inda mutane suke shakatawa ko inda iska za ta ɗauka ta kai wa al'umma wannan duk ba karatun bayan gida ba ne ba so idan musulunci ya kai yayi bayanin abin da za a ma a bayan gida mafi kaskancin abin da dan adam ya mallaka shine bayan gida to idan musulunci zai zauna ya kawo maka hadisai akan su kuma a samu wata ibada kasur guma manzo Allah ya kasa bayani akan ta to inda za mu rike waɗannan rukunan da sai a zauna lafiya kalau in manzon Allah ya yi umarni ka masa biyayya kuma fa duk abin da Allah ya bukata a gurin mu biyayya yasa yake mutane yanzu sun rike wata gasa mutum zai duk saban duniya aka taɓa ta shi masoyin manzan Allah ne yana son manzan Allah hai mutane suka ɗauka in kana son manzan Allah kamar ka shiga aljanna yanzu a cikin rukunin shahada mun ji su a ciki ta'atuhu fi ma amar wa tinabu ma anhu naha wa zajar wa tasdiquhu fi ma akhbara wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a haka Allah ya faɗa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah sai ya bata mai dungurungun in dai kuna son Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan ka'idar idan kana son manzon Allah to kuma zaka bi ka bi manzon Allah Allah ma in kana so ta akai ka bi manzon Allah da haka in kana son manzon Allah to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma da yake kamar wancan sasin da zai faɗa duk wanda ya wata ƙarya to a duniya sai Allah ya ƙaryata shi duk wanda suka ce da baki suna son manzon Allah za a ga a zahiri sai Allah ya kunyata su mutum zai maka kumfar baki yana san manzan Allah amma manzan Allah ya ce a bar gemu sai aski yana san manzan Allah sai manzan Allah ya ce a dangale kafar wando sai ya ce suna sa wandan kannuwansu ko ba haka bane ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza wajen aure sai ya ce ba zai ba ayi kaza wajen tufafi sai ya ce ba zai ba kaga kenan in ka ce kana san manzan Allah da baki sai aikin ka ya karyata ka so ka'ida shine a aikace ake san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma biyayyar ita ce alama ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ka tashi sansa duk duniya kada kowa ya samu irin san da kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kanka idan kana so sama da manzon Allah baka yi imani ba eh har sai ka ji manzon Allah shine sama da kanka to sannan ka zauna lafiya kalau wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri idan kuna son wani abu sama da Allah da manzon Allah da jihadi to Allah ya ce ku jira har Allah zo da al'amarin shi kuma Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin wanda suke da irin wannan su gara fasikai ne kuma Allah ba zai shiryar da su ba to dole ne ka ji manzon Allah sama da kai kana son sa sama da yadda kake son ka irin yadda sahabbai suka yi a zahiri an kana ina ji Khubayb al-Ansari an kama shi ana yankan naman jikinsa ana tsalawa wani irin da tsokala ya zo ce masa ina ma a gida kake a kwance baka shigo hannun bubu manzon Allah ne shigo hannun mu muke tsala jikinsa da ka huta yace na rantse da Allah ba zan taba ji ina so a raina ba manzon Allah yana a inda yake a inda yake yanzu in samu labarin ya taka kaya ce wallahi ba zan ji dadi ba bana sana tsala jikin shi kaga kenan wannan duk azabar da yake kallo yanzu yana cikin azabar a ce mashi manzon Allah ya taka kaya sai tafi masa tashin hankali akan yankan naman jikinsa da aiki dan Allah inda zamu gwada soyayyar mu ta gaskiya da manzon Allah da ya take dan Allah ka kalli matan mutane nawa ne suke sauke su daga kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a ce an yi sa'a yaro yayi ta fama akan wata falleliyar budurwa ya sa'a ya aure ta in ta je gida ta shafa fuskar shi da zihi da gemu ta ce ba ta so kwana kaɗan za ga ana rage mai tsawo ana rage mai tsawo kasu akwai mutane da wayo in za su je da sa gemu da wayo suke daina yau a rage hi gobe a rage hi tun kana ganin sa eh sai ka da ka daina ganin sa har suna cewa wata sunna ta wata ko kaga ai akwai garaje a ciki so in dai wani zai iya saka ka ajja umarnin manzon Allah to ka ji tsoro wannan mutumin zai iya zamanto maka abin bautar ka kowaye in ya zo da umarnin da ya tsallaka na manzan Allah sai ka ajiye nasa sannan shahadatu anna muhammadan rasulullahi sannan take tabbata yasa gaskiya mutane yana da buƙatar mu zauna mu yi karatun tanisu akan waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai wallahi ba haka su kai ba wani yaro mahaifinsa ya zo da shi yana daukan tsakuwa sai ya sa ta haka ai za ka ga yara suna da dan wasa a sa tsakuwa akan wannan dan harba ta haka tsan haka ya tafi ita ce ake kiranta al-khazfu sai manzo Allah ya ce kada kowa yake irin wannan yanzu kana zo na ka dauki tsakuwa kana haka in baka yi wasa ba ba ma yake a cikin wannan masallacin wanda zai ji akan idan shi kuma irin wannan tsakuwa ita ce take fasa ido sai manzo Allah ya ce musulmi su daina wani da ya zo gida sai ya tadda dan shi yana daukan tsakuwar yana mata haka har ya maida ta al'ada sai ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil khazfi manzan Allah ya hana me yake nufi daga wannan baya bukatar sake masa wani jawabi da ya sake dawa fara'ahu ya khzifu sai ta da dan ya sake harbawa sai ce ni nace maka manzan Allah ya hana kuma ka maimaita yace na rantse da Allah ba za mu sake magana da kai ba har Allah ta hidone shi dan Allah nawa ne muka shata wa ƴaƴanmu irin wannan maganar akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dan Umar ya zo wata rana yana wa'azi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la tamna anna ima Allahi masajidallahi bayin Allah mata idan suna so su zo masallaci ahir wani ce zai hana su akwai ɗansa Bilal sai ce na rantse da Allah la namna ahunna ce na rantse da Allah ba za mu bar su ba sai mun hana su bacin mata yanzu duk sun zama wani iri in sun zo chatin suke in sun zo wajen budurwa suke in sun zo rabiya suke duk ba irin fasara da muke ba sai ce maka aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa taqulu lanamna'ahunna ina ce maka manzon Allah ya hana kana mun rantsuwa zaka hana yace na rantsa da Allah bani ba kai daga yau dan shi bilal aka akai ta fama ayi afuwa a yafe masa shi ba fa magana ba yake a matsayinsa na babansa ya masa magana da masa ita kalli girman maganar ma babanka ya mafudin magana ka dawo da ita ya kake ganin ta a ma'aunin tarbiya to shi bai ma kalli wannan ba kawai magana yake ta an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to dan Allah ya mutane akan haƙoƙin manzon Allah shahadati anna muhammadar rasulullah tana da buƙatar taratun ta nutsu a gurin mu in dai mun samu ingantaccen hadisi mun fahimci ayar qur'ani dan uwa ai haƙuri a bita manzon Allah ya hana a hannu wa ma nahakum anhu fantahu wannan ita ce gaskiyar imani sannan duk abin da ya bada labari yayi daidai ko bai daidai ba a ajje shi ya faɗi wasu abubuwa da za ga ɗan shi'a da waye duk sun yi ta suka su kuma a haye daga ƙarshe akwai a cikin hadisan su kuma ilimin zamani yana tabbatarwa da haka Abu Hurairah ya bada labari idan kare yayi lallagi a cikin abin shan ɗayan ku ya wanke shi sau bakwai ulahunna bitarabi na farkon ya sa ƙasa sannan ne zai tsarkaka wannan dal dal din harshe in dai kare yayi to akwai ƙwayan cutar da zai sa turawa ba sa bari da haka duk sun shiga lab sun yi duk abin da za su yi an samar da chemicals da wane ne duk an yi in aka sa za a ga ƙwayar cutar in an haska za a ganta idan aka sa chemical aka wanke sai a ga wata ta mutu wata ta ƙara haske in aka sa wani chemical din wata ya ta mutu wata ya ta sake aihuwa bai samu fitar ba a sa ruwan to zirhan a wanke sau takwas ba zai yi ba dole sai an hada da wannan turbayar da manzon Allah ya faɗa sannan ta fita ilimin zamani haka yake tabbatarwa abinda muka faɗa hadisin zamu tada inda ahadakum yujma'u khalquhu labari ne da manzo Allah ya bada labari anan gaba zai faru halin da muke ciki yau hadisai nawa ne muke rayuwa a cikin su har wanda muka wuce wancan satin ko an talida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-ala ri'a ash-shahi ko sha'i yatatawaluna fil bunyani yanzu in ka tadda duk inda mutane da ba a san su a tarihin duniya ba su ne fa masu dogayen gine-gine inda zaka ga wani na sha faɗa wani kaset da aka yi na turawa Lawrence of Arabia lokacin da aka turo bature kwaya ɗaya zagaye ƙasashen Gulf ya raba su biyayya da ƙasashen Turkiya ita ce daular musulunci ta ƙarshe bature ɗaya tak aka turo duka wannan laraban sai da raba kansu a cikin ƙungurumin daji da Sahara haka yake lafiya da wasu amma in ka je waɗannan ƙasashen su ne za ka tadda su da zandama zandaman gidaje da ban da mun raƙuma da ihu ba abin da suke wanda ke gwada maka gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ma fulanin mu in suka sai da shanu barwa suke su dawo cikin gari ri'a ash-sha'i yatadawaluna fil bunyani da can hufatan waratan ala ko iyaka mu fulatani adan da zai duba maka riga nan dinta a farke ya shara ko nan dinta a farke wayan a tsage yar dan galgala haka in ya fita da gudu ka ganshi in iska ta daga ka ga duk su ne ba hini din ba ba wai ga gahi ba tsirara baya tafiya ba wando shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma an ka kalle shi a mizanin musulunci za ka tsarara yake tafiya rayuwa muke a cikin shi to kenan idan manzo Allah ya bada labari ka gane ko kar ka gane ka yadda shine yasa kuma sa sharadi in ka ji magana ka faɗe ta yadda ya faɗa lokacin aikin ta yana da zuwa to shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ina da buƙatar in za karatun da sauri ko wa iqamis salati da tsaye da sallah tsaye da sallah abubuwa guda uku take da buƙata duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin tsaye da sallah ba abu na farko shine ya zamanto kullum za ka yi sallah ba fashi sallah tana da bukatar wannan in ka yi sallah da fashi baka cikin masu tsaye da sallah kana cikin tarikus salati kullum ka yi sallah a kowane lokaci ba fashi kuma akan lokacinta idan mutum ya fita kasuwa da safe ya yi sallah asubahi ko ya yi sallar safe akwai masu sallar safe ko akwai masu sallar asubahi to in yayin sallar safe ya fita ba zai ƙara sallah ba ya da daga kasuwa Allahu akbar sami Allahu liman hamida assalamu alaikum Allahu akbar azhar la'asar magriba isha'i wannan shi ma baya cikin masu tsaye da sallah da haka yana da buƙatar kullun kai sallah kowane lokaci kai sallah daya kullun kai ta akan lokacinta biyu na uku kuma yana buƙatar ka yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an rasa ɗaya babu sallah a ciki in yau kai sallah gobe baka sallah baka cikin masu iqamis salati in kana yin ta ba akan lokacin ta ba baka cikin masu iqamis salati in kana yin ta ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baka cikin masu iqamis salati da haka duk wanda yake so ya zauna lafiya kalau sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin tawa in dai kai aka ce maka wannan ba irin na manzan Allah bane to kana da matsala kana ruwa in kana so ka ganka akan tudu to ka zo kai irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisai da yawa da suke nuna cewa ita sallah daga cikin rukunan musulunci duk wanda ya batta ya kafirta bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarku sala kamar da Jabir ya rawaito tsakanin mutum da kafirci da shirka barin sallah da mutum ya daina sallah da hi da kafirai duk daya da mutum ya daina sallah da shi da mushrikai duk daya haka nan buraida da sauban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sarwato hadisi la taturki salata muta'ammidan kada ka bar sallah da gangan wa man tarakaha muta'ammidan faqad kharaja min al-milla duk da ya bar sallah da gangan to baya cikin addinin musulunci Umar dan Khattab yana cewa duk mutumin da baya sallah bai da rabo cikin musulunci in kana so ka gane waye za su ci ribar musulunci to ya zamanto akwai shi cikin masallata wa iqamis salati wa ita'iz zakati da bada zakka bada zakka rukuni ne na uku sannan me wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin Allah madaukakin sarki wa sawmi ramadana da azumin watan ramadana inda zamu kalli wannan hadisin sai mu ga kamar an canja a hadisin Umar dan Khattabi akhbirni anil islam hajjil baiti ita ce ta zo ƙarshe saboda za a sa mata sharadi wa sawmi ramadan sai yace wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila ana so a ƙara mata wannan sharadin shi yasa aka turo ta a ƙarshe nan kuma sai aka ce wa hajjil baiti sai kuma aka ce wa sawmi ramadan sai da aka fara cewa ziyartar ɗakin Allah sai kuma aka ce sawmi ramadan malamai suka ce dan an kawo wannan a can ko an kawo wannan a can baya nufin an nuna cewa zakka ko aikin haji yana sama da azumi ko azumi yana aikin haji yana gaba da aikin haji amma tartibin zikiri ne kawai jeri ne in ka ga dama yau ka kawo wannan gobe ka kawo wannan duk ɗaya ne Ahmad da Aminu da Kabiru goban ka ce Kabiru da Aminu da Ahmad duk ɗaya ne kulli man sada thumma sada abuhu thumma sada ba'da zalika jadduhu wani mawaki haka yake waka kan ce da wanda ya mulki thumma sada abuhu sannan babansa yayi mulki sun masa da ba'a da zalika jadduhu sannan a bayan baban shi kuma sai kakansa ya zo ya mulki haka yake a tsarin sarakuna kai sannan baban kai sannan kakan kai sai suka ce tartibin zikiri ne kakan ne ya fara yi sannan baban sannan a zuwa a zo kan da don haka in an dan wannan ya zo a farko wannan ya zo a ƙarshe baya nufin kamar an jirkita tsarin ya inganta idan jeri ne yau in sa wannan a farko gobe in sa a farko duk ɗaya ne baya nufi a ce akwai kuskure wallahu ta'ala a'lam da haka kenan a iya jera su a haka kamar yadda muka yi bayani kuma tun a lokacin hadisin Umar dan Khattabi cewa zamu ga waɗannan nau'ikan ibadan daban-daban Allah ya kawo su wannan kaga furici ne shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baki ake bukata ya furta iqamis salah gangan jiki ake da bukata yayi ko wa ita'iz zakati zakka me ake da bukata kuɗi wa hajjil bait me take da bukata kudi ko gangan jiki kudi da gangan jiki ko na'am duk da malam Usaimin ya ce mutaraddid aikin haji kamar baya bukatar kudi azzadu ko fa inna khayra zadi taqwa na'am yasa ya ce shi a gurin sa aikin haji kawai ibada banadiya ce ya ce amma in an ƙara maliya ce to mutaraddid shi yana shakku kuɗi yana higa aikin haji wani ya shiga mana da shi mana na'am kamar ya na'am eh yanzu ma za ka iya tafiya na'am ai haida kuɗi za a guzuri kuma an ce in babu guzuri aikin hajji bata yi ba yanzu ba abinci zaka ci ba a'a ai ka ansa ɗaya bayan ɗaya ba abinci zaka ci ba in baka je aikin hajji ba fa a cire tunda ko kana hajji ko baka hajji sai ka ci abinci sai me na na wanda yake Najeriya kenan ko da wanda yake cikin makafa wanda yake makwabtaka da ɗakin Allah shi ko bai kamata ba a ce da ibada ƴan Najeriya da ta ƴan maka bambanci gare su duka iri ɗaya ce da haka yace idan wani abu ba zai baka dama ka yi wata ibada ba sai kuɗin ka ya shiga wannan baya shiga cikin ibada yayi mun ka duk mun ittifaqi sallah ai ibada ce badaniya ko ko ba haka bane amma sai ka zo a kasuwa za ka yi sallah sai ka rasa ruwan alwala sai ka tada almajiri da kula ba ana saya ba in ka sai wannan ruwan kai alwala kuɗi ya shiga cikin ibadar bai shiga ciki ba a ya shiga to akwai kayan mana farillar saya da haka malamai sai yasa yake cewa to shi a gurin sa kamar taraddudi ne aikin hajji kamar ba ibada bace maliya tafi karfi akan ibada badaniya wataƙil ne abin da ya zo ƙwaƙwalwata lokacin da na je na wannan maganar a kaset da kuma abin da bai zo cikin ‘yan uwa ba akwai nau'ikan aikin haji da yake da buƙatar lalle sai an fidda kuɗi za a yi shi wajen mai fidiya ko hadaya za a yi su ne babu kuɗi to ina kallon kenan lokacin da za a fidda kuɗi a sai waɗannan abubuwan dan aikin haji ya cika famastai sara min alhaji ko so wannan ko dai yana aikin haji kuɗi yana shiga a cikin ta wallahu ta'ala a'lam a yanzu kuma da wanda suke tafiya daga wasu bangarori na duniya an yi doka ba za ka higa ba sai da visa sai da kaza sai da kaza malamai suna cewa ma yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun ko abinda wajibi ba zai shiga ba sai da shi to shi ma yana zama wajibi wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace sannan in ka kalla daga cikin rukunan akwai wanda yake buƙatar kuɗi akwai wanda yake buƙatar gangan jikin shi akwai wanda yake buƙatar furucinka dan a nuna maka musulunci gaba ɗayanka jarrabawa ce تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ayyukum ahsanu amala yanzu cikin mutane don ka zo kace da Allah akramu kallah ba ni dubu goma zai iya zaruwa ya baka amma kace da Allah gobe ka fito sai karfe 9 da safe ka hada da aiki mutane kashi biyu ne akwai wanda bari ba problem bane a gurin sa bayarwa wani kuma ba problem bane a gurin shi wani kuma a ce ya bada ya yi ɗin duk ba problem ba ne ba sai Allah ya jarraba ka duk ta ko'ina sai ka samu jarrabawa shi yasa akwai wanda ayyukan yi za ka yi akwai wanda ka za a yi karkai yanzu ka kalli zakka kuɗi za ka fidda Allah aikatawa za ka yi azumi fa aiki ne ko ba aiki ba ne ya aka yi zama aiki na ba aiki ba ne ba azumi sai dai a bar aiki sai aiki za a bari ba aiki bane ba azumi huwal kaffu ko haka ake faɗa ko anil akli wa shurbi wal jima'i min tulu'i shamsi ila ghurubi shamsi shine mutun ya daina ci dainawa ce za a yi ba yi ba za a yi da daina sha dainawa za a yi ba yi za a yi ba ya daina zuwa gurin iyalinsa dainawa za a yi ba yi za a yi ba tun daga rana ta hudo ko alfijir ya huto har rana ta fada so akwai wanda in aka ce masa ayi za a yi yanzu akwai wanda aka ce masa a kwara ana tahajjud a masallaci na bai da problem zai kwana amma aka kare tahajjudi aka ce limamin da ya mana karatu bai da kuɗin shakwa kuɗi Allah hada masa naira biyar biyar kaga da sufa an ramo mana wallahi ya daura nauyi yanzu ana zai fara gunaguni akwai wanda kuma aka ce masa karfe 12 dare da Allah fito za a yi tahajjudi zai ce ba zai iya ba amma muna buƙatar dubu goma za a sai mai zai ce ga duro zai iya fidda kuɗinsa bai da problem sai Allah ya jarraba ka da kowane bangare akwai wanda kuma aka ce ayi zai yi amma bari ba zai iya bari ba akwai mutanen da in Ramadan ya higo an di sun daina dariya kullun ransu a bace yake ko ba ka bane ba akwai wanda suka ji Ramadan ya higo har gaban su faduwa yake musamman a zafin rana so Allah yana jarraba mu ne duka da waɗannan nau'ikan ibadan dan kar a maka bai daya ka ci sak yasa ake nuna maka musulunci shi kansa jarrabawa ne da haka wani lokacin a jarraba ka da kuɗi wani lokacin a jarraba ka da aiki wani lokacin a jarraba ka da barin abin da kake so ba yadda Allah bai iya ba azumin ya zo a zafi ya zo a damuna ya zo a lokacin girbi ya zo a lokacin tsananin sanyi ba lokacin da baya zuwa in ya zo azumi kuna da sanyi kuna jin daɗi awa shida bakwai an sha ruwa kafin ka ankara ma magariba ta yi wani lokacin kuma ya zo ga tsananin zafi kuma ga awa goma sha hudu ba yadda za ku yi tun biyar sai bakwai kuma rana kwaltin karfe shida za ka ji ta fara zafi kuma ya an kai to kaga kenan ayyukan musulunci jarrabawa ce auna ka ake ta kowane bangaren wani gurin kuma sai kayi aikin kayi aikin a ce kuma nan kuɗin kawo hayo yi ma ka kawo shi sai zakka ita ce wanda muka yi magana a wancan satin ranka da ɗaya ba da shawara cewa akan nisabi mutane a yi magana a kansu abin da zan yi magana akan zakka abubuwan a gurguje shine abubuwa guda biyu duk abin da bai kai nisabi ba ba a fidda zakka duk wanda ya noma hatsinsa bai kai buhu biyar da rabi ba ko bai kai buhu biyar da kwano goma sha takwas ba bisa abin da 'yan uwa suka auna abin da zai ba da mudunnabi dubu da ɗari biyu to babu zakka a cikin shi wanda ya noma ya samu buhu biyar wannan ba zakka free wanda yake da awaki suka kai guda talatin wannan hima babu zakka a kansa sai sun kai arba'in zai ba da zakka ƙarin haske a kansa shine zakkar dabbobi manzan Allah sa mata sharaɗi na musamman la yujma'u baina muftarrikin wa la yuftaraku baina mujtami'i abin da yake haɗe ta dabbobi ba a raba shi wanda yake rabe ba a haɗa shi ka'idarsa kuma sai da ne sai wani abu ya faɗo mu yanzu idan mutane suka samu fulatani ɗaya suka ba shi kiwo wannan da awaki goma wannan da sha biyar wannan da sha bakwai guda nawa kenan ba arba'in da biyu ba sun isa da ko ba su isa ba ya kai suka isa a haɗa suke so amma da Allah waɗannan mutanen suna fidda zaka ko ba sa fiddawa da mai goma da mai sha biyar da mai sha bakwai suna fiddawa so watakila yana da buƙatar mawdu'in da ya kamata a tantance ko ni ko wasu sai yau da ina tunani akan abin ya faɗo min a rai sharaɗin manzon Allah cewa abin da yake rabai ba a haɗa shi wanda yake haɗa ba a rabawa kuma akwai logic yanzu misali sai ka zo ka samu fulani guda uku wannan sai ka bashi awaki goma sha biyar naka ne wannan ma sai ka bashi sha biyar naka ne wannan ma sai ka bashi sha biyar naka ne wannan yana mai gacari wannan yana sile wannan yana gagarawa in aka tambaye ka nawa awakinka 45 sun isa zaka ko ba su isa ba ba su isa ba saboda la yujma'u baina muftarriki abin da yake raba ba a hadawa na yadda yana zuwa ha to kaji wannan na'am to ga ɗayar kuma la yujma'u baina muftarikin na'am a saurara wata kalin ka dauki wannan kaga mutun ya sha ko to ɗayar kuma sai aka ce wala yufarraqu baina mujtami'in ko wala yujma'u baina muftarikin waɗannan mutanen da ka ba su dabbobi wannan sai ya zamanto akwai 40 a gurin shi wannan ya zamanto akwai 40 a gurin shi wannan ya zama to akwai arba'in a gurin shi nawa zaka fidda zakka anan gidan daya anan gidan daya anan gidan daya nawa aka samu to amma aka tsaya fidda zakka daga arba'in har zuwa ɗari da ashirin nawa ake karba so a can gurin idan mai rabawa ya sha a nan gurin kuma mai rabawa ya faɗi shi yasa manzo Allah ce in lokacin zakka yi kawai ka'ida ce a maintaining ɗinta la yujma'u baina muftariqin wa la yuftaraqu baina mujtami'in abin da yake hada kar a raba shi abin da yake raba kar a hada kawai aje abin da aka samu shikenan Allah mai albarka da haka idan aka zo garki aka kirga awaki 42 kawai sa'i zai ce nan muna da akuya guda daya a nan goma ta wada ne ba ruwan shi kawai ba ni zakka guda daya su kuma masu garken fayataraja'una bisawiya sai su dawo su hada kansu to kai mai goma an dauke akuyar 1015 kai mai goma nawa ya kamata ka bada kai mai sha biyar nawa kai kamata ka bada kai mai sha bakwai nawa kamata ka bada sai ku samu malamin lissafi sai muku lissafi ko sai bada abin da zai fada shine saboda kun hada a garke guda daya idan kana da 40 zuwa 120 a gurin bufulatani guda daya dai zaka bada amma idan kana da 40 40 a gurin bufulatani guda uku zaka bada guda uku so kenan idan ka tsira a nan gurin a nan gurin ana faduwa shi yasa shari'a ta ce to kar a raba in suna haɗe in suna haɗe kar a raba saboda akwai hikima sannan idan aka zo garki ba mamaki wannan yana da arba'in wannan yana da arba'in ba tamanin ba to in aka zo guda ɗaya za a ɗauka sai su sake haɗuwa a junansu su raba wanda inda an raba wannan arba'in za a ɗauka wani arba'in za a ɗauka ɗaya za a ɗauka ko so yi sa musulunci ya ce a batta kuma yana daga cikin ka'idar da ya kamata mu sa ta a ayyukan zakkar mu watakil wannan na farkon nake so mutane su yi kokarin tantance ni bai taba zuwa mun kokwalwata ba sai ayu da ina nazari wanda suka hadu a garke guda ɗaya kuma kowa nasa bai kai nisabi ba amma garken ya kai 40 lalle da bukatar a tantance saboda mutane kansu tashi alkiyama ko a tashe su alkiyama suna cikin mutanen da ba sa fidda zakka kuma ba a fidda zakka sai abin da za a bada ya kai nisabi da hadisin da aka tambayi mala'ika jibril ko mala'ika jibril da tambayi Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan hadisin duka ba ambaci jihadi ba tare da cewa a nan gaba za mu tadda ƙololuwar aikin musulunci shine mai shine jihadi abin da yasa ba a sako shi a rukunin musulunci ba saboda yanzu ana dukkan ayyukan wani baya dauke ma wani amma jihadi sai aka ce akwai lokacin da wasu ba za su iya ba Allah ya dauke musu banda makaho banda gurgu banda mara lafiya banda tsofi yasa ba a sako shi a nan gurin ba kuma hi jihadi ba za a yi shi ba har Allah ta hi alkiyama lokacin da Isa alaihi salam zai sako ya kashe waɗanda suke bautar cross da masu cin alade yana komawa ko ana ɗauke shi shikenan an daina jihadi to tunda ba zai zama to ba ibada ce har zuwa Allah tashi alkiyama shi yasa ba a kawo shi cikin rukunan musulunci ba wannan su kuma har Allah ta fi duniya wajibi ne akan musulmi matsawar suna nan a raye su yi shahada su yi sallah su yi zakka su yi aikin haji su yi azumi wannan biyar din ba a ɗauke musu wajibi ne akan kowa kuma duk wanda ya bar ɗaya da gangan daga cikin su yana kafirta Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga barin su abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wanda suka rubuto tambayoyi su yi hakuri sai zuwa wani lokaci Allah ba mu dace